samun abin da zai cikin sallah bayan juma'a kamar yadda muka jiya kuma shi ne ga shi nan ma ja a fi salati cikin yin sallar nafila bayan sallar juma'a haddasa na
قال ليس بن سعد عن نبي عن عبد الله بن عمر انه قال اذا صلى الجمعه انصرف to abdullahi bin umar ya kasance wato idan ya sallar juma'a yana fita صلى ركعتين في بيته sai ya sallaci raka'a biyu a gidansa ثم قال sannan sai ya ce قال mana رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذلك manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana aikata hakan nan
حدثنا معمر بن الصباح أبانا سفيان عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم to كان يصلي بعد الجمعة ركعتين to shi kenan shi ma shi kuma wannan daga Salimu kaga wannan din shi ya ruwaito shi a musnadan a cikin Tirmidhi na na nafi'in kuma ya ruwaito shi mu'allaqan ko ya ya mutaba'a da shi to to to shi ga shi nan dai ah, Ibn Majah ya kawo su suka guda biyu dukkan su musnadan din an ibn Shihab an Salimu an abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jumu'ati raka'atayn yana sallata raka'a biyu bayan juma'a fi baiti shi kenan shine cikon ruwaya a dangane wani ta gama ko a gidan shi da shi tsarin da shi na fi Hmm.
duka fara wani da ciki a ba a haɗa wani da nafiyu a cikin ruwaya daga dan umara na fi fi cewa ya fifice su kwarai da gaske kuwa ya fifice shi a a wurin hafizai dai gaba ki ɗaya ba sai dai a wurin wanda suke lazumin salimin suna ganin ba kamar zubi kuma saboda su amma in ka ɗauki alƙalan abin gaba ki ɗaya su wanda suka fifita maulan suka fifita a kan da ba kuma na ji a cikin zaba tun ai gaga shi inda inda haka ne kaga da da abin nan da shi shi yasa ga ai dai a wani asani biyu a safaha inda Buhari kaga shine Malikul Annabiyin an bin Umar yau to yasa ba kamar wannan ɗaya shine akwai alƙalin da wasa wa a cikin isnadin duniya ga baki ɗaya wanda suka tafi suka tafi ga Annabi ba wani isnadin da yake ƙarfin Malikul Annabiyin an bin Umar kaga wannan yake nuna cewa duk cikin masu karɓa daga ɗan Umar ba kamar Nafi a wurin Imam Buhari kuma suka kuma duk ah, malaman hadisin suka bi shi akan hakan nan suka jono kuma da kan kuma malikun kuma aka ce to shi kuma duk cikin wanda suka karɓa wurin imamu na malik ba kamar imamu shafi to shi sa imamu a shafi ya an malikin ali bin umar kuma ba kamar sa gabaki daya in shi kuma aka tattara imamu shafi gabaki daya shi kuma duk wanda suka karɓa wurin su ba wanda ya kai jalali a kadarin ahmadu bin hanbal shi sa ya zama ahmadu an shafi ya malikin annabi na ali bin umar to kaga ni sannan kuma kowa ya samu kuma to
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إيه.
وإبراهيم بن بن نادة قال Mhm.
عن عبد الله بن إدريس عن زهير بن أبي سالم عن أبيه عن أبي هريرة قال Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا صليتم بعد الجمعة fa sallu arba'an in za ku yi sallah bayan juma'a ku yi raka'a hudu ka gani wannan raka'a hudu ita ce ta kauli kaga shine da haƙiƙi ta ta akan wancan ta biyu ta aiki ko ba haka ba Mhm, saboda wannan umarni ne نعم.
to باب ما جاء في رجل مسلم ولا في قبل الصلاة إيه.
الإمام والإمام يخطبه babu maza shi لا لا da laƙi ne mana لا.
babu babu ma da shirhi laiki shi ne shi laiki yawan jumu'ati qabla salati wal ihtibai wal imamu ya hadu babu abin da yazo a cikin halƙoƙi ranar juma'a qabla salati gaban sallah wal ihtibai da zaman ihtibai wal imamu ya hadu ala halin liman yana huduba a zaman dire a cikin zaman sauraron huduban biyu ba shi ma shine ke wato abin da sahabbai galibi da a farkon lamari haka nan kaga sukan zama haka nan suna yi, tunda akwai ahlu sufa kuma suna da yawa to zama haka nan idan sun zo su da yawa za a zauna a taru haka nan a kewaye ana tattauna wasu abubuwa ana muzakarar abubuwa haka nan to ko da an shigo an fara hudu ba to sukan saura sukan ci gaba da zaman su a haka nan din sai dai a dan dinga waiwaiwa haka ana sauraron hudu ba shikenan kuma sai an idan kuma sai a samu wurin sallah gabaki daya to an hana wannan yawa shine qabla salati kenan wannan hadu ba haddathana abu kurajin haddathana hatim isma'ila هو الذي سنده نعم.
وحدثنا محمد بن رمح كان بأنا- ربيعة بن عمرو بن عدلان to عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعلق في المسجد يوم الجمعة to daga kakansa shine Abdullahi bin Amr bin al-As cewa ma'aikin Allah ya hani an yi hallaka a yi halƙoƙi a masallaci ranar juma'a qabla salati gabanin sallah
حدثنا محمد بن المصطفى مهم.
حدثنا بكية عن عبد الله بن واكد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتباع يوم الجمعة yani wal imam ya hadu da Allah ya hani gaban zaman na najire a ranar juma'a alhalin liman na hudu ba
باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة to babban abin da ya zo fil azani a cikin kiran sallah ran juma'a حدثنا يوسف بن موسى القطان وحدثنا جرير وهو اسناده wa haddathana عبد الله بن سعيد حدثنا ابو صالح الاحمر مهم.
عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن مهم.
الزهري بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد ma'aikin Allah ba shi da wani wadani sai ladani guda ɗaya shine bila اذا خرج زلع to idan manzon Allah ya fito shi ke ne yana nufin ran juma'a in ya fito zauna kan minbari sai mu magana nan sai magana واذا نزل اقام shi kenan daga ya sauko da kan minbari sai ya kama kawai وابو بكر wa Umar وعمر da zai كذلك hakan nan abokar da Umaru ma zige فلما كان عثمان yayin da lokacin Usman ya yi mutane suka yawaita كان النداء الثالثه shi zatan nida as-salisa shi Usaidina Usman sai kare kiran sallah na uku على دار sai su shi akan a wani gidan a nan kasuwar da ake ce su kutumuri قال له الزوراء ana ce da ita zaura'u wannan kasuwa فاذا خرج الزلع idan ya fito to shikenan mai wazana kuma sai sake yin wazana واذا نزل a اقام kama shikenan idan ya sauka da saman bari kuma sai ta da ya kama su kajin da mu yake kullum muna ta faɗar wannan muna sake maimaitawa bukata ita take haifar da abu a cikin musulunci yanzu ka ga sanda ake nan a cikin masallacin manzo Allah iyakacin sahabbai sun abin nan a za ta tara a cikin masallaci to ba wani uh, kuma harkoki ba yawa kowa dai aikin kenan dai ibada aikin kenan ibada da kuma zama na cewa gari ya shiga harkoki sun buɗe harka arziki da k- hada-hada ta yawaita al'umma ta yawaita in fahimta ai saboda haka sai zamana ana da buƙatuwar a isarwa da mutane ce lokaci ba yayi saboda an tafi a cikin harkoki saboda haka sai na usmanu ya ga buƙatuwar ya wato eh, farar da wani kiran sallah da muke ce masa nan kiran sallar wanka manzon Allah bai yi shi ba abubakar siddiq bai yi shi ba umar faruq bai yi shi ba shikenan saboda haka da bukata ta faru ta- ta- ta kasance shikenan sai na usmanu ya sa a dinga yin eh, kiran sallah a zaura'u da muke ce kiran sallar wanka to mutane sun- sai su fara shiri lokaci ya yi kenan sai su fara shiri suna fito da hannuna su so kasuwa wannan ba a san shi ba zamanin ma'aikata fil adin na bawi ba a san shi ba zamanin abubakar ba a san shi ba zamanin usman in aka ce hakan nan sai ka ce ai shi ai shi usman shi ma yana cikin hulafa'ur rashiduna sai kuma ce maka wasu na hulafa'ir rashidin mahdiyina to hakan nan al'amarin ya ci gaba yanzu akwai ɗaki a cikin masallaci ah, wato abin nan akwai sunan da suke kiransa na manta da shi ɗaki ne na amirul muminina wanda in ya zo a ciki yake sallah an fahimta mu'awiya ɗan abu sufyan shine ya fara yin sa wannan ɗakin da wata rana ya fito zai sallah a sham yana amirul muminina aka kai masa hari da aka kai masa hari ya samu ya kubuta da kyar albarkacin hurra su dama tunda su suna da dogarai da abin nan da sauransu tunda sarauta aka yi sosai saboda haka nan da aka yi masa harin nan ya samu ya kubuce Allah ya kiyaye shi ba su halaka shi ba a wannan lokacin nan shikenan sai aka to bukata yanzu ta faru cewar dole a sami hanyar kariya kai yawa wannan yanzu eh, tafiyar ba irin ta da ba ce saboda haka nan sai aka kirkiri ɗaki yana da suna wallahi man cewa nake da sunan nasa aka kirkiri ɗaki a cikin masallaci a dabda mihrabul liman a nan amirul na iya shigo a nan zai shiga ya sallah saboda wannan wato hadisa da ta faru ta kawo wa shi mu'awiya hari to shi kuma ka ce ni kuma jiya muke gaya muku a takaice a cikin musulunci wato bukata ita ce take jawo take haifar da abu an bukata ta zo sai ayi abin da babu shi din duk sanda bukata ta zo sai ayi abin da babu shi shine tawrisu lillahi aqdiyatu yana cikin wannan bi qadri ma ahdathu min al-fujuri tuhudasu ana farar da abu aje kullu muhdathatin bid'a to ba haka bane eh wannan karin kullu muhdathatin din bid'a din babu shi a cikin ainihin hadisin ingantaccen nafaza iyyakum muhdathatil umuri wa kullu bid'atin dalala amma ba kullu muhdathatin ne bid'a ba an fahimta bid'a shar'iyya to ba kullu muhdathatin ne yake zama take zama bid'a shar'iyya ba ba haka bane ka bibiyi wannan lafazin wannan hadisin duk inda lafazin da ya inganta to ba za ka ga an ce kullu muhdathatin bid'a ba to babu ma ja su fi bal babu ho ya qadimu a babu ma ja abin da yazo cikin fuskantar liman wa imamu ya haɗu alhalin liman yana hudu ba a fuskantar amma Muhammad bin Yahya da sanan sun bin Jamilin da sanan bin Mubarak liman ana bana bin Kawali ana bi bin Sabitin ana bi kala to ba zan قال ce النبي biyu صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر to ma'aikin Allah ya kasance in ya miƙe kan mimbari استقبله أصحابه بوجوههم sabonsa gabaki ɗaya su fuskanto shi da sai sai- sai su dago shi da fuskokinsu باب ما جاء في صلاة التي ترجى في الجمعة babin abin da ya zo a cikin sa'anin da ake kwaɗayinta ake sa rai da ita a ran juma'a حدثنا محمد بن الصباح أنبانا سفيان بن زينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال مم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم inna fi jumu'ati sa'atan لا يواجب رجل مسلم قائم yusalli قال لا جزاء خيرا إلا أعطاه wa qallala hadiyahi yato Abu Hurairah ya faɗa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai a cikin hakika a cikin juma'a ko ta sa'a wanda babu wani bawa musulmi da zai dace da ita yana tsaye yana sallah yana roƙon Allah wani alkhairi a cikin wannan safa sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa kallala amma manzo Allah ya karanta wannan sa'a jiya da hilalin sa ya nuna ruwa to ya shara da hannun sa zuwa to eh dan lokaci da dan kyat latifin lokaci ne yake zuwa ya fita dan latifin lokaci ne yake zuwa kyat sai ya fita eh akwai wani aiki da na sani almajirai suna shiga da sakonan addu'a suna shiga shi daga alfijir din ranar juma'a zuwa faɗuwar ranar juma'a an ji abu da an rika sa'a su ba ƙarƙarƙawa tun daga asuba alfajir a cikin har rana ta fadi sai ta jarraba za ga iya tun daga hutowa alfajir suke shiga a masallacin juma'a suke sallar asuba a halin himmaci in ya dinga ya dukuba in ya dukufa ya dinga ya dinga ya dinga to ba zai sassauta ba sai sai- sai an yi kiran sallar magariba duk inda sa'a take to ya rika ta ƙwarar da gaske akwai masu yin wannan aiki to to jina حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن عبد الإيم
yana zan kilan rika ne shin rika na ga rika ne shi abin da zai kawai yanzu in ya zo ya ana shi ya dama yana yana tare da ku in ya zo sai in kwaya uku la ilaha illallah la ilaha illallah la shi ne kalin ku ta yi kuma ya samu wani shi kenan sai kuma kan dai wancan shi dinga abin da yake ne ba kai ai mutane Mm, ai malam takura in ta fafaro mutum ba abin da ba zai ba wannan ɗin duka idan baka matsu ba ne kake ganin sa da nauyi Eh, in aka matsu ai wani bijuwa ba sai wannan da shi sai da kake ganin dan na kamar kana ganin abin ya zafi ko bukatar ta fi zafi Allah ka yadda fa mana alheri da annabi to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن المزني وعن أبيه عن جده قال kakansa yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi في يوم الجمعة ساعة من yace النهار akwai sa'a a yinin ranar juma'a لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا bawa ba zai roƙi wani abu Allah ba a cikin taface ubangiji a wato sai an ba shi bukatar sa wannan yanke ne إلى aka je da shi wata sa'a ce قال ya to yace إن تقام صلاة lokacin da lokacin da aka tada sallah ilal ilal insirati min ha zuwa ga idan da ita to kaga wato a cikin sallan ne kenan yake a cikin a cikin sujada kenan ko ba haka ba to amma dai wannan dai ba shi ingantaccen zance a cikin maganar wannan sa'ar ba ba shi ne ingantaccen zance ba abin da ya fi inganci abu biyu ne ɗayan biyu ne ko dai daga zaman liman kan mimbari zuwa idan da sallah ko kuma akhiru sa'atin yawmin juma'a wannan ya fi ƙarfi sa'ar ƙarshe sa'ar da ake zikirin juma'an nan to to wannan ita ce ita ne shi ne zancen da ya fi ƙarfi a cikin wannan sa'ar tana nan a cikin wannan lokacin sa'ar ƙarshe na na yin juma'a abinda ya kama zuwa faɗuwar rana wato sai ka neme ta daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ke to حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم المشكي حدثنا ابو ابي فديك عن الضحاك بن عثمان mm, عن النبري عن ابي سلمة عن عبد الله بن سلام قال mhm, قلت يا- قلت na ce ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس alhalin ma'aiki yana zaune na faɗa انا لنجد في كتاب الله biyan juma'a ce كتاب الله يوافقها او المؤمن يصلي يسال الله فيها شيئا الا قضى- قضاه حاجته To Abdullahi bin Salamin da yake malami ne masanin Attaura daga cikin Banu Isra'ila yace ina manzo Allah yana zo ne yake ba da labarin shi to mu ko mun gani a cikin littafin Allah a cikin ran juma'a ko ta sa'a da bawa mumini ba zai dace da ita ba ka gani yana sallah yana roƙon Allah wani abu cikin tafashi Allah ya biya masa bukatarsa قال عبد الله Abdullahi bin Salamin قال yace إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mun nuni أو ضعف الساعة yake ko dai yankin sa'ar yake abin dan kankani ne sai na ce sadaka ta yaro kula Allah shi abu ba su sa'atin ko dai yankin sa'a قلت أي ساعة هي sai na ce wace sa'a ce ita قال هي آخر ساعة نهاري sai ya ce ai karshen sa'a ce ta yinin juma'a قلت إنها ليست ساعة sai ثلاثين na ce to ai ba lokacin sallah bane kuma gaji an ce huwa qa'imun yusalli قال بلى إذا عبد المؤمن إذا صلى ثم جلس to shikenan to manzo Allah sai ce haka ne shi ba wa mumini idan ya sallah sannan ya zauna ذهبت من الصلاة ya zamana abinda abinda ya tsare shi anan shine sallah fa huwa fi salatin yana cikin sallah idan mutum ya sallar asar ya zauna a masallaci da nufin ba zai tashi ba sai ya magarba to anan zai shigar da komai din Mhm. Oh. Ya so ka yi sallah ya. to in kuma aka za ka dawo da ita wannan sa fahina wato yawa
da na